zama gidan tarihi me yasa saboda ƙasa tana da abin nan tana da turakun da ke rike su da ita ba ta motsi da tana motsi da gidan ba zai kawo waɗannan shekarun ba zai lalace zai bi ƙasa ya rizga ya lalace da haka sai Allah ta'ala ya kakkafe ta ya rirrike ta da waɗannan duwatsu din sakamakon haka bayan Allah sai suka samu ababe na karuwa na rayuwa abubuwa na amfani daban-daban kamar gidan kamar tafiya a kanta kamar noma ko ba haka ba duka Allah subhanahu wataala sakamakon haka ya samun mu bayi waɗannan abubuwa na amfani wanda in ba na haka ba to da cin umbanin ƙasa bai yi gabayi ba muna ganewa ko? to da haka Allah subhanahu wataala cikin wannan aya mai girma yana bayyana mamu wato hikimomi da kuma kudurori da iyawar shi da hikimar shi da kamalar shi a cikin me a cikin halittar wato ƙasa da kuma duwatsun da ke kanta saboda haka Allah subhanahu wata'ala shi kadai yayin wannan bai da abokin tarayya to Allah da yayin wannan shi ya kamata a yi shi ya kamata a bauta mashi a kadaita shi da ibada a kadaita shi da dukkan dangogin ibada gaba daya duk wani abu wanda yake ibada ne to ka aba kowa shi a baiwa Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai sai Allah ta'ala ce waja'alna samaa saqfan mahfuza Allah ta'ala ce kuma mun sanya sama rifi ne wanda yake an tsare shi wannan ma iko ne daga cikin iyawan Allah subhanahu wata'ala alama ce daga cikin alamomin kuduran Allah subhanahu wata'ala Allah ya sanya sama ta zaman to rihi ce ga ƙasa wanda kasan ɗaki yana da rihi to haka Allah ta rasa wannan duniyar da muke rayuwa ƙasan nan da muke takawa rihin ta ga yanan sama ne kuma sama ɗin Allah subhanahu wataala ya sanya ta tsararriya ba ta faduwa kamar yadda Allah ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah yana rike da sammai bakwai da kasai bakwai kasu gushe idan Allah yake rike da su kasu fado mahalitta wasama'a an taqa'a 'ala al-ardi illa bi idni Allah ne yake rike da sama kar ta fado ma kasa duk wannan bai faru ba sai da izinin Allah subhanahu wata'ala to Allah dai wannan shine abun bauta saboda haka Allah ta'ala ya sanya sama tsarariya kar ta fado kuma Allah ta'ala ya sanya sama ta zaman tomi tsarariya daga zuwan shaidanu a cikinta su sato labaran sama duka Allah ta'ala ya kare sama daga wannan wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan mushuba mun nufi sama domin mu sato labarai aljannu ke ba da labari suka ce mun samu sama an tsare ta ta cika da tsaron mala'iku ba damar shiga wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' mun kasance wato muna zama wuraren zama kujeru ke gare mu tabuloli ke gare mu inda muke zama a cikin sama to yanzu fa wuraren da an da an share su gaba da da an kore mu faman yastami ilana yajada lahu shihaban rasada yanzu duk wanda yayin yunkurin ya je sauraro to akwai tauraro akwai garwashi da aka aje yana jiran shi yana zuwa za a jefe shi da wannan garwashin ya kore ya hallaka mala'iku ke tsare da sama din to Allah ta'ala ya ce ya sanya ta tsarariya kan tawadu kuma ya sanya ta tsarariya daga aljannu saboda haka da shaidanu ba za su iya samun daman tsayiya sauraro abubuwan da suke faruwa a cikin ta ba Allah ta'ala ya ce wa hum an ayatiha mu'ridun Allah ta'ala ya ce kuma su daga ayoyin Allah da alamomin da suke nuna ikon Allah masu kauda kansu ne mana su mutane duk wannan bayanin da Allah ta'ala yake yi duk wannan kudirin da Allah ta'ala da ikon da Allah yake bayyana musu to mutane sun rabkana sun mance sun shagala daga abin da ya kamata wannan kuma cikin dukkan abubuwan da suka shahi ayoyin da ke cikin sama na sama da fadin da ke gare su da daukakar da ke gare su duk ga sunan masu fadi alamomin iko Allah da ke cikin sama din nan kaga ba su alamomi ne boyayyu ba ko ballantana a ce ba ka ganinsu rana ga ta nan taurari ga su nan wata ga yanan ita kanta sama ga ta nan wargajejiya ga ta nan maɗaukakiya sa'annan kuma ga ta da faɗi ga ta da girma ga kalar ta mai kyawu da waɗannan kowane ɗaya cikinsu abu ne da yake iya kiran ka ka ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala amma duk da haka nan Allah ta'ala ya ce wa hum an ayatiha mu'ridun su suna kawo da kai daga alamomin ikon Allah subhanahu wataala ga ya Allah ta'ala ya mata halitta kyakkyawa halitta mai kayatarwa Allah ya kyautata ta da kyau ta yadda kana ganin ta duk girmanta duk fadinta duk tsawonta ba ta da shika-shikan da ke rike da ita sarautar Allah ce kawai kaga abu ne mai kayatarwa ka taba ganin karshen ta ba baka san ina ne farkon ta ba ballanta na karshe dada kuma tun da ka tashi haka kake ganin ta in kaga ta canza to iska ne ake yi in kaga ta canza to hadari ne amma tana nan yadda take haka ka iske ta kuma haka zaka barinta haka iyaye da kakanni suka tardo ta kuma haka suka wuce suka barta to kamata yi waɗannan ayoyin duk lokacin da muke ganin su mu ƙara imani da Allah kan mu zamanto kamar waɗannan mutane da Allah yake zargi wa hum an ayatiha mu'riduna abubuwan da ke cikin ta na kayatarwa waɗanda ake gani da ido suna da yawa a ciki da taurari nan waɗanda suke tsayayyu waɗanda kullum suna nan kamar rana da kuma waɗanda suke tafiya ga rana nan ga wata nan shi ma mai haske duk ga halittu na Allah subhanahu wataala ya aje a cikinta wanda sakamakon rana da wata ake samun mi ake samun yini ake samun dare sa'annan kuma ga sunan a cikin filin da Allah ta'ala ya halicce su akan shi suna nan kullum suna ta yawo hanyoyinsu dai ga sunan basu canza ba kullum duk lokacin da wata ya bayyana sai ka gan shi yana ƙara kwanaki yana ƙara girma rana kuma kullum sai kaga ta hito daga gabas da faɗi yamma ko ba haka ba ba ta taba canzawa ba to duka waɗannan abubuwa ne da suke kiran mu zuwa ga mai imani da Allah mu ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala mun yarda da Allah mun imani da shi mu ƙara ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala sakamakon waɗannan halittu da Allah subhanahu wata'ala ya je a cikin sama shi yasa muke samun mi muke samun zahi muke samun sanyi muke samun lokuta daban-daban na shekara mu samu damuna mu samu kaka mu samu sanyi mu samu rani mu samu bazara ko ba haka ba duk lokuta ne sakamakon mi waɗannan halittu da Allah ta'ala ya ji kuma da su ne bayi suke gane lissafin lokacinsu lokacin ibadodi da lokacin mu'amaloli da rana ne muke gane azahar ta yi la'asar ta yi magariba ta yi da rana ne muke gane isha'i domin mai sauran hasken rana da ya tsaya jan nan yana bacewa kaga daidai rana ce yana bacewa isha'i ta yi sa'an nan asuba ma da rana muke yi domin hasken tahiyar rana ne yake haskawa kaga alfijir ba wani ba abu ne alfijir rana ce tana tahi yasa in ta dan hasko din nan kadiba kaga karhin rana tana nesa da mu tana tsakanin mu da mu wajen awa ɗaya da wani abu amma za ta hasko kaga haske kamar hasken lantarki saboda haka ibadodinmu gaba ɗaya duk muna lissafi ne da mi da rana wata ko muna amfani da shi wurin wurin lissafin watanni wurin lissafin wannan wata wata uku mun yi mu'amala da kai wata biyar wata shidda rabin shekara da wata ake amfani ita ma rana ana amfani da ita a matsayin kwanaki yau kwanan mu kaza yau kwanan mu kaza yau satin mu kaza duk da me yake amfani da rana kuma da bushewar ranar da bacewar ta muke samu mu huta domin in tana nan ba za mu huta ba ko ba haka ba ba wani wanda rana za ta abin nan bayan la'asar ya ce bare ta ya kwanta babu shi duk wanda kaga kwana ya dauke shi tsakanin la'asar da magariba to bai da lafiya ko kuma gaje ta kai inda ta kai shi ma bai san lokacin da baccin ya dauke shi ba domin ba lokacin bacci ba ne amma in ta bacci domin lokacin da ake ganin ta dinnan to lokaci ne na neman mi na neman arziki na neman abinci yau Allah subhanahu wataala ya bar maka ita kaje kai ta nema da zaran ta wadi kai sallar isha'i to kaje ka nemi wuri ka huta kuma sai gobe in ta hito kuma ka dawo ka ci gaba da aikin da kai jiya da bacewar da muke samu mu natsu mu kwanta hankalinmu ya natsu sa'annan kuma idan ta hito za mu bazu ko ba haka ba bayan rana ta hito da safe karfe bakwai sai ga garin kamar ba kowa da inda ka zo wurin waɗannan wutacen na tsayawa da wucewa ka zo ba kowa sai dai ka wuce sai dai ka taho da ƙari in ka zo ka ɗan rage in kana da hankali kuma ba ka wani yayi gaba da kai ka taho a hankali kakka ce a yanzu ba wanda ya hito yadda kake tunanin ba wanda ya hito wani na can shi ma yana tunani irin naka to kaga an kuga mai yake nan ba mai tada ku ba kowa ba a san kun yi ba kayan a zo a kawo muku gudunmuwa duk kun galabai ta kun lalace to da haka in ka zo da Allah ka zangi me ka ka zangi ragewa ka so ka lallabo sannu sannu kai kaman ma ka tsaya in ka ji cit ka diba sai ka wuce ma an kana wannan dauki ba dadin sai an dauke ka kai ma ba dadin
na'am gaskiya ne to akwai mutane wanda ko tsakiyar dare kakka yarda kai haka har ka zo kai ta sharewa kana wucewa taho a hankali domin matsaya ce wuraren tsayawa ne to tun da wuraren tsayawa ne kuma yanzu ba kowa to akwai ire-iren ka ɗaiɗe ku mutum ɗaya ko biyu su ma a wannan lokacin kuna iya gamuwa da su to amma in sahiya ta yi za ka ga kamar mutane ba za su hito ba ga ɗan mutum ɗaya mai shayi ya zo ya ɗan aza shayin shi shiru mai koko ta zo ta aza mai kosai tana ƙoƙarin kunna wuta mai haka dai ga yanan a hankali mutum ɗaya biyu uku hudu kare takwas na yi shekaga kama an watso mutanen bari dai ana lakwal ba kare takwas ba yana ga in kayar da kai takwas ba ka yi tohoto duka wannan sakamakon mine ne sakamakon kullawa rana da hudo wata saboda haka duk waɗannan al'amura gaba ɗaya idan mai hankali ya yi la'akari da su ya cinkaye su ya diba su muna ganewa ko zai ƙara imani da Allah subhanahu wata'ala kuma zai tabbatar da barshi ga wani ne an cika mani sai mani yawa shayin nan ma ya kamata a ɗan dakatar da shi maimakin shayi a zangi kawo mana ruwa kawai na sha na shekaru ya isa haka na bari in dan huta zan ki shan ruwa kuma ko Allah ya saka mu kowa da alheri shi yasa Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi khalaqa al-laila wan nahara Allah ta'ala shine wanda ya halici dare da ne aka hau a balta sai ana kokarin cewa a rage kana kokarin to zuba ba a ginta mutane yanzu wannan cike da shi yare za a shanye shi Allah ya sa ya amfani da haka ke na Allah shi ne wanda ya halicci dare kuma Allah shi ya halicci rana mana yi ne wa shamsa wal kamara kuma dare da rana ma ko wata da abin nan da rana dukkansu Allah ya halice su kullun kowane ɗaya daga cikinsu da daren da yiri da ranar da wata Allah ce fi falakin suna cikin wani sarari yasbahuna suna ta tafiya suna iyo kowa cikin mi cikin hanyar sheki la shamsu yanbaghi laha an tudarika al-qamar wa lal-laylu sabiqu an-nahar wa kullum fi falakin yasbahun Allah ya ce rana hanyar ta daban ba yadda za a ta gamu da wata shi ma wata hanyar shi daban ba yadda za a ya gamu da rana kowane ɗaya cikinsu yana busa hanyar shi yana tafiya to haka lamarin yake da haka Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyi yana bayyana mana ikon shi da kudurar shi da iyawar shi da kuma cewa shi kadai ya cancanci abauta mashi baya da abokin tarayya a cikin waɗannan al'amuran da ya gaya mamu na halitta shi to haka ma wurin bauta mashi bai da abokin tarayya shi kada yake Allah ya kara mana imani Amin.
Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mita wa humul khalidun Allah subhanahu wataala ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba mu sanya ma wani mutum gabaninka dawwama ba mana gabaninka ba mu halicci wani ba mutum wanda yake madawwami ne ba zai dawwama a duniya ba zai mutu ba duk wanda Allah ya halitta sai ya mutu Allah ya kara mana imani Amin.
duk wanda duk wani wanda yake doran kasar nan to mai mutuwa ne Allah bai halicci wani mutum wanda Allah ya halicce shi dawwaman bai ba kullun yana nan bashar dukkansu masu mutuwa ne Allah ya ce ya fa'in mitta fahimul khalidun idan ka rasu ya rasulallah shin su za su dawama su dawama za su yi su tsaya me yasa Allah ta'ala ya faɗi wannan magana saboda makiya Allah suna cewa na tarabbasu bihi raibal manun mu saurara mashi shi ma zai mutu ya zo ya wuce kamar ba a yi shi ba sha Allah ta'ala ya nuna masa ai mutuwa hanya kowa ce tsohuwa hanya ce da kowa sai ya bita shi yasa Allah ya maida masu martani cewa ma ja'alna li basharin min qablika ba mu sanya ma wani mutum gabaninka ba ya rasulullah al khulda dawama a nan duniya saboda ka in ka mutu in ka cika in ka rasu ka koma wurin Allah to wannan ita ce hanyar dai ire-irenka daga cikin manzanni da annabawa ina sauran annabawa suke waɗanda suka gabaci manzo Allah wa ma muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul Allah ya ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba face manzo ne wanda manzanni sun riga shi sun wuce to suna ina suna can kasa garuruwansu suna rayuwa koko sun koma wurin Allah dukkansu sun koma wurin Allah duk sun koma wurin Allah subhanahu wataala saboda haka kai ma idan ka cika to hanyar su kabi muna ganewa ko ita ce hanyar annabawa hanyar manzanni ita ce hanyar waliyan Allah bayan Allah a'a, ai ba su haduwa wannan ba yanzu bane sai nan gaba da waninsu dukkan kowa da kowa to waɗannan ma zaɓaɓɓu ne na Allah suka mutu balle wanda ba su ba a kowa ma sai ya mutu a bayan mai tafahimul khalidu ce don Allah ya karɓi rayuwarka su za su dawama ne bayan ka za su tsaya su ba za su mutu ba in haka nan ne to shi kenan su yi farin ciki da dawamar da za su yi bayan ka amma labari ba haka yake ba domin duk wanda ke kan ƙasa sai ya ƙari kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dan haka Allah ta'ala yace kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai Allah ta'ala ce mai dandanan mutuwa ce wannan ya shafi dukkan rayukan halitta gaba daya mala'iku aljannu mutane tsuntsaye da kwari da dabbobin gida da na daji kwari kanana da manya kowa duk wanda yake da rai to mai mutuwa ne cewa mutuwa kofi ne kofi ne na shayi ko kofi ne na ruwa wanda dole kowa sai ya sha shi kasan su ruwa dole kowa sai ya sha su ko yawwa to babu makawa kofi ne da kowa sai ya kwankwade shi ya sha koda wato bawa ya dade duniya koda Allah ya ma bawa tsawon rai to karshe dai makomashi mutuwa ce muna ganewa ko kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai mai dandanan mutuwa ce so uku Allah na faɗin haka cikin Qur'ani suratu ali imran da wannan sura da kuma suratu al'ankabut duka Allah ya faɗi cewa kullu nafsin za'iqatul maut cikin suratul ali imran Allah yace wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ana cika maku ladan ku ne ranar alkiyama a ba ku ladan aikin da kuka yi a duniya faman zuhziha anin nari duk wanda aka kauda shi aka yi nesa da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka sanya shi aljanna Allah yace faqad faz to wannan mutumin ya rabauta wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ta'ala ce rayuwar duniya ba komai bace face jin dadi ne na rudu jin dadi ne da yake sa ka rude kai tunanin ma kawai ba ka mutuwa abinda ka samu ba zai karewa ba ba za ka tsuha ba kana ganin tsoho kana mamaki aka yi tsuha ta rana an ka kalla fuska ka sai ka kauda kai ashe ma ka tsuha baka sani ba kai ba haka rayuwar duniya duk yanayinka sai ka yi dima haka za ka tsayawa nan kuma Allah ta'ala ce wa nabalukum bisharri wal khairi fitna kowace rai mai dandanan mutuwa ce muna jarraba ku da alkhairi da sharri fitnatan saboda jarraba ku Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ilaina turja'un kuma wurin mu za a mido ku ma'ana Allah ta'ala ya samar da bayan shi a cikin wannan duniya ma'ana ya halicce mu cikin wannan duniya ba don komi ba sai don ya umarce mu ya hana mu yasa Allah ya halicce mu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarrabe ku cewa wane ne yafi ku kyawun aiki yasa Allah ya kawo ku duniya to Allah ya samar da mu cikin wannan duniya don ya ce mu yi kuma don ya ce mu bari ya ce mu yi abu mai kyawo ya ce mu bar mummuna aiki kuma Allah ta'ala ya jarrabe mu da alkhairi ya jarrabe mu da sharri duk jarrabawa ce daga Allah subhanahu wataala alkhairi ga yana in kai zaka tarda ranar alkiyama sheri ma ga yana in kai zaka tarda ranar alkiyama sai ka zabo wanda zaka aikatawa kowanne kai faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in kai alheri zaka gan shi ranar alkiyama in kai sheri ma zaka gani in kama wani sharri to yana jiran ka ranar kiyama za ka ga sakamakon wannan sharrin in kama matarka in kama ɗanka in kama makwabcinka in kama ɗan uwanka in kama abokinka amininka in kama wani malami ko wani almajiri ko wani bawan Allah za ka gani ranar alkiyama ga sharrin da kai ma bayan Allah in kuma alkhairi kai shi ma za ka gani ga yanan ta yi alkhairi masu tarin yawa ga sunan ka yi karatun ƙur'ani ka yi sadaka ka yi zikirin Allah ka yi ziyarar marasa lafiya ka taimaki gajiyayyu ka tausaya ma marayu ka yi ayyuka masu kyau duk za ka gane su ranar alkiyama ga sunan za a mika ma littafi kana karantawa kana gani da kanka Allah ya jarrabe mu a duniyan nan da wadata wadata ita ma jarrabawa ce ba lelanka bane ake jarraba ka ne aka yi tunanin Allah lelanka yake ya baka ya baka dadi a'a jarraba ka yake yi domin Allah ya bayyana Allah dama ya san me za ka yi in ya baka domin ya bayyana ma bayan Allah cewa kai ka samu wadata me kai da wannan wadata ka zama cikin waɗanda kalla innal insana la yatghi mutum da kake ganin shi yana da dagawa yana wuce iyaka an ra'ahu staghni saboda ya ga ya wadatu ko ko a zama za ka yi cikin bayan Allah na kwarai waɗanda wadata ba za ta iya canza su ba waɗanda Allah ta'ala ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallina alladhina hum ala salatihim da'imun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم har zuwa da ya karshe inda Allah ya ce wala ka fi jannatin mukram kaga wannan ya samu wadata amma Allah ta'ala ce bai canza halin shi ba yana nan bawan Allah yana abin da Allah yake so da wadatar da Allah ya bashi to ka zama cikin waɗannan wadata jarrabawa ce kai kokarin cin jarrabawar da Allah ya maka da wadata amma ka san mu kuma da ka jance mutum cikin jarrabawa cikin wahala yake kaga mutum cikin wadata cikin samayya cikin bunƙasa ta rayuwa bai damu da addini ba shi ba a ce mai cikin jarabawa yake sai da ce ya samu lahiya mana Allah ya jarrabe shi ya ketare shi kenan shi shi wannan ya tsira duk wani wanda yake da rayuwar da kake in kana lahiya ma cikin jarabawa kake in ba ka da lafiya cikin jarabawa kake wadata jarabawa ce haka talauci ma jarabawa ne ɗaukaka jarabawa ce haka rashin ɗaukaka rayuwa jarabawa ce haka ma mutuwa dukkansu jarabawa ce daga Allah subhanahu wataala Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur sadaka kowane irin yanayi ka samu kanka to cikin jarrabawa kake ba za ka yi ta daga ciki ba da haka Allah ta'ala yana jarraba bayi ya ga wa za ya tsira wa za ya hallaka saboda haka Allah ya ce wa ilaina turja'una ana maida ku zuwa gare mu mu saka muku da ayyukanku in kun aikata alkhairi za ku samu sakamakon alkhairi yana jiran ku idan kun aikata sharri za ku samu sakamakon sharri yana jiran ku Allah ta'ala wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah subhanahu wataala ba mahalicci ne wanda yake zalunta bayan shi ba wala yazlimu rabbuka ahada babu wani wanda Allah ta'ala zai cuce shi domin inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a Allah bai zalunta mutane da koyaya abu yake bai rage musu walakin an-nasa anfusahum yazlimun sai dai mutane suna zalunta kansu ne kawai Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye mu ya kare mu daga zalunci da abin da ya kama da shi Allah subhanahu wataala ya kara mana imani da shi Allah ya kara mana son shi da san annabin shi da alqur'anin shi Allah ta'ala ya samu kari da duniya lafiya na'am
wannan ba za ce suna busa moto ne da shi da abokin shi sai na baya haɗu sai ya mutu ya ce ko sai ya mai azumin kafara
yace suna yana goye da abokin abokin shi ne bisa mashin bisa moto sai ya wado abokin ya wado sai ya rasu wasu ya mai kafara koko to ya danganci irin yadda ya wado din na in kamar shi ya mafarin haduwar shi to kaga in kuma da kan shi ya hadi ba wani abu aka yi wa to kaga ba da ba ta kafara da za a mishi domin ba shi ya sababin rasuwar shi ba na
misali in ya taka birki sai ya hadi sakamako wani abu ya gitta masa ya maza ya taka birki shi kuma sai ya hadu ya mutu kaga shine dalili Mm.
muna ganewa ko ko kuma ya nemi birki ya rasa suka je suka samu wani abu shi sai ya hadi ya mutu kaga ba da gangan yayi ba da kuskure ne to kaga duk wannan yana da amma in dai kawai da ran shi abin nan ran ne ya kare kawai ya cika ne kuma yana fasa ba abin da aka yi kawai sai dai da ya ji ya faɗo ya tsaya ya gaba ya da rai to kaga babu wani abu cikin insha Allah na'am
Eh, wannan ya ce mace ce aka ɗaura mata aure kayan ta tare sai ta nemi a sake ta damun ba zawara ce wai shine ya ce dole ne sai an rubuta mata takarda an sake ta koko ba dole ba ne mace ce aka daura mata aure ba jawara ce kayan a tare kawai ta ce a sake da saboda ta koma na san gidan tsohon mijin wa dole sai ya rubuta mata takarda ba ta yi aure ba yanzu Ka yi- ka ji rishin hankali kin aure mutum ko ko kai ki girin shi ba kake ce a baki takarda kuma shi da ma saki kamar ita takarda shaida ce mutum ya bude baki ya ce ya saki mace shi kenan ba sai ya rubuta takarda ba amma dai takarda tana za- tsayawa matsayin shaida ko da rigima ake ya ce to ga takarda kuma ga dat ga takarda rana kaza wata kaza aka sake ta shekara ta kaza ba shikenan ba saboda haka ko da baki kace ka saki mata ya an kare ba sai an ce na takarda ba takarda ita shaida ce kawai to ita wa irin wannan matan ta sani ba ta ya aure ba har yanzu sai an kai ta gidan mishi sai an sa labule sai ta kadaita da angonta sun rage daki ba kowa daga ita sai shi sa'an nan ta ya wuri ma ga kawai tana gidansu ta ce ya ba ta takarda ba akwai masu wannan in ya ba ta dai shikenan kawai gobe sai ta kira wancan tsohon mijin kai an sake nawa ina baki ya aure ba Allah ya kyauta na'am wanda daga hannu suna da bayan dan zaman nan da ake me hukuncin addu'a da ake yi bayan liban ya zanna hudu ba ta farko ka hanyar tashi zuwa hudu ba ta biyu saboda akwai wasu mutane wanda in liman ya zanna hudu ba ta farko ka hanyar tashi suna addu'a me hukuncin wannan addu'a ta wannan addu'a wasu malamai suna gani wato nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ranar juma'a akwai wani lokaci wanda ake karba addu'a wanda Allah ya boye wasu malamai suna ganin shi ne da haka wasu sun dogara da wannan wato fahimta ta malamai shi yasa suke addu'a ko malamai mai yawan dai malamai sun ce ba lokacin bane kuma bai kamata ma ya addu'a wannan lokacin ba ba wurin wanda addu'a bane Allahu ta'ala alam kada ka zance mabilin jayi ba wurin addu'a bane domin ina ka samu yin addu'a limahu yana zanna tashi yake da ya zanna ba ko abin nan sekon talatin bai yana zanna bai wuce sekon da goma daga ya tashi bai ma kai wa goma sekon da biyar ne ba da ya zanna tashi yake to ya za a yi addu'a wannan lokaci da su da haka dai zance mafi inganci ba addu'a wannan lokaci na'am
wannan ne ya ce ya mance bai yi sallah asuba ba sai sallar magarba ta zo lokacin ya tuno da bai sallar asuba ba waya za yi
a zahar a asuba sallar asuba eh wace ce tana bai ba lokacin magarba ne ya tuno bai sallar asuba ba ya za yi ba mutum ne tana bai sallar asuba ba yayi azhar yayi la'asar yayi magariba bayan ya kara ma ko lokacin magariban ne ya tuna eh lokacin magarba ne suna kuma bi yawan malamai suna cewa mutum dole sai ya sake asuba sa'annan ya azhar ya yi la'asar ya magariba wasu kuma malamai suna cewa jeran ta wannan ba dole bane yana iya tunda ya riga da ya yi waɗannan kawai ya yi ta shi kenan muna ganewa ko amma da zance mafi inganci wanda ya fi dacewa mutum ya yi to shine da koma ya sallah asubai sa'annan ya azhar sa'annan ya la'asar sa'annan zo ya magaribar da ya tuna Allahu ta'ala alam
akwai wannan yake a mashi takaitaccen
tana so a bayan takaitaccen tarihin wa annabi Muhammad sallallahu mun ga Allah ina yake ba nan mun karanta usulul salasa ba mun ba da takaitaccen tarihin manzo Allah sallallahu alaihi kaje ka nemi wannan karatun da muka yi na usulul salasa nam yawa yaje cikin google ya rubuta za a bashi yawa ya rubuta muryar sunna Nijar ya rubuta suna na zai ga nam zai ga karatun insha Allah shikenan zai balaguro yana neman addu'a to Allah ya kiyaye hanya daga lafiya Allah ya kai kowa gidan shi lafiya waɗanda suka yi balaguro Allah ya kai su lafiya mido su lafiya bale dai a gaya mashi a takaici Allah sallallahu alaihi sallama an haihe shi bayan an yi sha'anin giwa da kwana arba'in ko fiye da haka nan kaɗan ko kuma kayan haka nan kaɗan aya annabi sallallahu alaihi sallam Allah ya aiko shi yana da shekaru arba'in sa'annan kuma manzo Allah ya da aure yana ɗan shekara 25 matar shi ta farko ita ce Khadija Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanna Makka shekara 13 yaje ya zanna Madina shekara 10 daidai kaga shekara 23 yayi da annabci da manzanci shekaru duniya gaba dai shekaru 63 ya a duniya Allah shi kara mana imani da shi a kira sallah wata fadakarwa gajera game da waɗansu 'yan abubuwa da suke faruwa tsakanin masu aikin kula da mutuwa ta nan likita nan asibitin maradi masu kula da wannan bangaren bangaren kula da tsaron abubuwan mutane na hawa da kuma fitowa da gawa daga wurin wanka an ce sun dan samu a dan bishin fahimta juna da hatsaniya a to abinda nake so dan fadakar da su cewa aiki ne na Allah aiki ne na neman lada aiki ne na sa kai wanda ba komai suke nema wurin kowa ba face wurin Allah suke nema to ya kamata duk wanda yake aikin Allah ya kamata a same shi da haƙuri a same shi da dauriya a same shi da ɗabi'u da halaye na ƙwarai in ba haka ba mai amfanin ka zo ka ce aikin Allah za ka yi amma kuma abinda Allah ya ce ka cikin aikin ba za ka yi ba haka ba na amfani kamar musulmi ne a same su masallaci suna dambe ana kulli da kulli masallaci kaga bai kamata ba masallaci an ce a zo sallah ne cikin shi saboda mai a samu haɗin kai to haɗin kai ya wargaje ana kulli da kulli masallaci abu yayi kaga an ce ka zo masallaci ne saboda ka so sauran yan uwanka da suka zo masallaci to haka wurin aikin Allah ko ma ina ne wurin wa'azi ne makaranta ce duk waɗannan wurare ne da ake san azan na lafiya a cikinsu nan ne ya kamata zamanto kyakkyawan misali ga sauran wurare kowa ya koyi da su to idan nan tawar gaje ta lalace ya kawo shi kenan nan idan nan ba a samu zaman lafiya ba a samu haɗin kai da son juna ba to duk inda ma ba a samu ba a yi zargi inda dama ba a ce allan ake nema ba to waɗannan wurare na aikin allah subhanahu wataala makarantu masallatai asibitoci makabartu da sauransu da wuraren gawa wankan gawa duk waɗannan wurare ne waɗanda duk masu aiki a cikinsu suna yi domin Allah kenan kaga ya kamata a ce suna da tun da sun yarda su yi don Allah ya ba su ya kamata kuma su bi dokokin Allah su bane wataala a je su ne suke ba mutane misali na ainihin son juna da tausaya ma juna da haɗin kai da kuma ainihin zannawa lafiya to da haka abin da aka ce ya faru tsakaninsu Allah subhanahu wataala ya sasanta su a zanki haƙuri da juna dama duk wanda ya ce zo mu zauna to ya ce zo mu saba tun an saba a yi haƙuri a zangi kai wato zukata nesa a zangi dogon tunani a bar sauran ɓata rai ya kamata ba a ce masu yin aikin Allah kuma su ne suke fada tsakaninsu su ne suke rigima tsakaninsu su ne suke gaba da juna tsakaninsu ko ina ma bai kamata ba duk musulmi bai kamata ya zangi gaba da ɗan shi ba to inda ta yi muni wurin mutanen da ake ganin cewa bayan Allah ne na kwarai wuta ce in ana ana san ana jiran a ganta makera kawai sai ta tashi masaka kaga ai abu bai yi ba masaka wuri ne na zaruruwa da zannuwa da sauran ba sai su koke su kone ba to amma ita makera dama wurin menene dama wurin wutar ne in ba wutar ba aikin makere to bai kamata ba inda ba a tunanin jarabawa wahala da musiba ta taso a ce nan ta taso to in shaidan ya zo ya ratsa to dan Allah zan ki kai zukata ne sa zan ki hakuri ba zan ki hakuri da juna annabi alayhi salatu wassalam ya ce almu'minu alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min almu'min alladhi la yukhaliquhum wa la yasbiru ala adahum mu'minin da yake cudanya da mutane kuma yana hakuri da cudanya da su da yake akan abubuwa da suke mai ba daidai ba dan ba yadda za a yi dama mazanna wani bai cuta maka ba sabon da ake so ka yi haƙuri ka yi koyi da annabawa ka yi koyi da bayan Allah na ƙwarai waɗanda Allah ya ce wa bashirin sabiri masu haƙuri ka yi masa albishir waɗanda Allah ya ce inna ma yi waffar sabiru na ajirahu bai gairi hisab masu haƙuri ana ba su ladarsu cikakkiya ba sai an lissafa masu ba to kai kokari ka yi haƙuri ka kai zuciya nesa Allah ta'ala ya sasanta tsakaninsu Allah ya shirya su Allah ya shirya dukan bayan Allah gaba daya duk inda wani rishin fahimta da wata hatsaniya ke faruwa tsakanin al'umma Allah ta'ala ya sasanta su Allah ya shirya su Allah ya kore masu hizgar shedan da sharrin shedan da wasu wasi na shedan Allah subhanahu wataala ya sa su fi karhin zukatansu domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mumini bane wanda yake kada mutane ba mumini shine wanda yake ƙarhin zuciya shi shi ne mumini kuma shi ne mumini jarimi jarimi ka fara da kanka domin sai gida ta ƙunshi ake ba dashi in ka yi ƙarhin zuciya ka to za ka yi ƙarhin kowa idan ba ka yi ƙarhin zuciya ka to kowa zai fi ƙarfinka amma an ka riga ka daure ka danne zuciyarka yayin da aka tashi yin wani abu mara daɗi ka danne zuciyarka saboda ka yi ƙarhinta to kai ne jari amma ba ka je kana jarumta da mutane ka mari wannan ka bigi wannan ba kaga zuciyarka ta yi ƙarhinka ke za ka mai ƙoƙari mai ƙarhin zukatanmu sa'annan ne za mu zamantowa jarumai mutanen kirki kowa yana da irin abin da yake so a rayuwar shi to amma tun da an haɗu wuri guda ɗaya wannan ya zo kai ka zo wancan ya zo wancan ya zo da an haɗu domin a yaki to dama sai an samu wani wanda kun yi shakuni kun yi shahalayi na kwarai to sai ku nuna mashi dattaku ku nuna masu ku ku nuna mashi ku da ciyawa ne ku nuna mai ku kuna aiki da shari'a domin ya koya gare ku amma kun san kun yi shi kuma ya nuna maku ba daidai ba kuka ce kuma ba daidai za ku nuna mashi ba kaga me aka yi kenan ba ai komi ba kenan kun tashi tutar babu duk sanin ku ya zama na banza ke shi kuma bai sanin ba kaga kun yi tarayya da wanda yake jahili bai san komi ba to haka ba daidai bane Allah ta'ala ya sasanta tsakanin su Allah subhanahu wataala ya kara masa hakuri ya kara masa juriya da dauriya da kuma yayin jajircewa kan wannan aiki da su ne suka sa kansu ba wanda ke biyan su sai Allah subhanahu wataala to Allah ya biya su Allah ya saka masa da gidan aljanna Allah ya kara masa hakuri da juna Allah ya kawo ƙarshen duk wani abu da ya ratsa tsakanin su Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ka kawo mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah ka kawo mana ƙarshen wahala gaba daya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara Allah ka ji kansu da rama Allah ka sa su huta Allah ka gama mu da su gida aljanna Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da haɗin kai da son juna da tausayin juna ya Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa Allah ka raba su da mugayen halaye Allah ta'ala ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka samu kare da duniya lafiya waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka shayi masu hawayensu ka biya masu bukatunsu abinda suke nema na alkhairi Allah ka basu abinda suke tsoro ya same su na sharri Allah ka kare su Allah ka kare mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين